daga garin kafirci zuwa garin musulunci bayan mutum daga garin musulunci zuwa garin yana ba kafirci yanzu ba zai yi danta talaushi a najeriya ka ce ka yi hijira ka tafi jamani ba saboda jamani ƙasa ce ta mi ta kafirci ko ka ce ka tafi new zealand ko ta ƙasa wannan ba sunansa hijira ba hijira shine mutum ya shiru daga wato ainihin gari na kafirci zuwa gari na musulunci kenan bayan an yi fathu makka hijira ba ta zama wajibi ba amma kafin fathu makka Allah ta'ala ya wajibtar da hijira akan wato ainihin musulmai wannan kenan yau insha Allah ta'ala gaba da zamu tashi shine ghazwatu hunain wato yakin hunain yana daga cikin yakoki kuma da Allah ta'ala ya bamu labarin su alqur'ani cikin su cikin suratu tauba kamar yanda zamu ji mala yake cewa wato samma ghazwatu wato autas sannan ana kiran wannan yaki da yakin autas wa huma mawdi'ani bayna makkah wa ta'if wannan hunain din da kuma autas din duka gurabe ne guda biyu ka sa ta flymouth gurare ne guda biyu duka suna wato ainihin tsakanin makka da ta'if fasumiyat kun ga nan ta'if ma kun sai yana daga cikin garin da annabi sallallahu ya je shi musu da'awa suka sa wawayen cikin su suka yi ta jifansa amma daga baya duka wannan garuruwa sun zama na musulunci fasumiyatul ghazwa bismi makaniha wannan yaƙi sai aka kira shi da sunan gurbin da yaƙin ya faru wato samma ghazwatu hawazin sana ana kiran wannan yaƙi da yaƙin hawazin li'annahum alladhina ataw liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin wannan kabila ta hawazin din sune suka tattaru domin su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai komandan su aka yi wani shashashan komanda da za a yi yaƙin sai tattaro dukiyoyinsu gaba ɗaya da matansu da iyalansu ya tafi wajen yakin da su wani dattijo mushiriki ne da ya gan shi ya ce a nemo mar kwamandan yakin nan aka nemo shi ya ce me yasa kai wannan aikin ka tattaro da dukiyoyi gaba ɗaya da iyalai gaba ɗaya ka tabo da su ya ce na tafo ne saboda a yakin yaƙi irin na mutuwa mutum ba zai iya guduwa ba saboda ga matarsa a bayansa da dukiyarsa don haka dole sai dai ya shiga ya yaƙi wannan tsohon ya ce kai tsaya ka ji ya ce idan har rashin nasara ta zo mutum baya kallon komi mata idan mutum ya ga mutuwa zai manta matarsa ne da 'ya'yansa ne da dukiyarsa da haka ya ce wannan ba lissafi ba ne shi kuma kwamandan yaƙin ya kiyaye karbuwar shawarar wannan tsohon sai ya zama musulmai da suka yi galaba a kansu an samu dukiyar da ba a taɓa samu ba a filin yaƙi kamar yadda za mu ji falamma ajma'a rasulullah sallallahu sayra ila hawazin yayin da annabi ya tattara jama'a zuwa ga tafiya zuwa ga wannan kabila zukira lahu anna inda safwan ibn umayyah adru'an wa silaha sai ka aka ambata masa cewa a gurin safwan dan umayya akwai wato ainihin silke na yaƙi akwai masu da yawa a gunsa wannan yaƙin mu sani da annabi ya fathu makka ne daga makka ne yanzu za a wuce wannan wajen yaƙin an gane ba daga madina ba ne daga makka ne su wannan ƙabila da suka ga annabi sassalam allah ya ba shi nasara an yi fathu makka baƙin ciki ya murɗa su suka ji haushi sai suka ga bari su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka sai annabi da ya samu labari a wajen Safwan dan Umayya akwai silke na yaki da takuba da masu fa arsala ilaihi wa huwa yawma idhin mushrik annabi sai ya je ya aike zuwa gare shi a wannan lokacin shi Safwan dan Umayya bai ma musulunta ba amma dai me kafiri ne na amana fa qala annabi yace ya ya aba umayya a'irna silahaka hadha nalqa fihi aduwana gadan ya ce a ba umayya ka ba mu aran wannan kayan yakin naka gobe za mu je mu kara da abokan gabanmu kenan ka iya samun mushrikai guda biyu ɗaya yana gaba da musulunci ɗaya kuma ya ji ba zai musulunta ba amma ba zai mi ba zai yaƙi musulmai ba kun san ko yaƙi ya shar'anta shi ne saboda waɗanda ba musulmai ba suke katange wasunsu su shiga addinin musulunci ko kuma suka hana musuluncin ya yi gaba to wannan dole a je ami a yaƙe su to amma kun ga shi Safwan dan Umayya a lokacin ba ma musulmi bane amma dai baya daga cikin kuma masu yaƙan musulunci da haka annabi ya aika aje a karbo fa qala Safwan sai Safwan dan Umayya yace aghasban ya Muhammad kwace ne dole ne ta sa za a yi mana a karbe kala ya ce bal ariyatan madmunata hatta nu'addiyaha ilaika annabi ya ce a aro ne kuma lamintacce na lamini da muka karba kuma za mu dawo da shi zuwa gare ka na haka sai ya ɗauki waɗannan silke da waɗannan kayan yaƙi ya ba da aransu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min makkah ba'da an fataha Allahu alaihi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga makka bayan Allah ta'ala ya mishi budin ya wato masa ya bude wato ya masa budinta wa madha yuridu liqa'a hawazin wa ma'ahu aktharu jaysh al-fath annabi sallallahu alaihi shude ya tafi tare da shi akwai mafiya yawan rindinar da aka yi fathu makka da su wato da an yi fathu makka da mutum dubu goma ga kuma yanzu waɗanda suka shiga musulunci a makka mutum dubu biyu mutum nawa dubu goma sha biyu su aka tattara za a tafi wannan yaƙi da su to akwai sabon musulunta kun ga a cikin tafiyar da haka su kuma 'yan kawowa tarnaƙi ne akwai hamasa a jiki an gane kawai da suka ga yawansu sai suka ce ba za a taɓa galaba a kanmu ba in dai don yawa ne malaman tarihi suka ce wannan maganar ba ta yi wa annabi daɗi ba saboda ita nasara ba da gaiwa ba ne wa man nasuru illa min indillah kan min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah sau da yawa wasu rinduna 'yan kaɗan suna galaba ko sun yi galaba akan rindunoni masu yawa amma da hukuntawar Allah kina Allah ne yake hukunta nasara wa mu'minai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin na lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya sai yake ba wa tauhidi muhimmanci har ga yara yake tarbiyantar da su hadisi ne da yawa mun san shi annabi sallallahu yake ce da abla dan abbas ya gulam yana yaro dan karemi yace ya kai yaro ihfazillaha yahfazuk ka kiyaye dokokin Allah yana yi bari na bari sai Allah ya kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahak a wata riwayan amamak ka kiyaye dokokin Allah sai ka samu Allah gaba gare ka Allah yana ma jagoranci a dukkanin lamuranka sai ce da shi idza sa'alta fas'alillah ya kai yaro idan za ka roƙa za ka nemi wani abu to ka nema a wajen Allah wa idasta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nema a wajen wa a wajen Allah kun ga mu ma yaran mu da ƴan uwan matasa suna buƙatar a karanta musu wannan hadisin cewa me idza sa'alta fas'alillah wa idasta'anta fasta'in billah domin daga yawa da yawa daga cikin al'umma in za ka samu idan za su roƙa ba sa roƙon Allah haka idan za su nemi taimako ba sa neman taimakon a wajen wa a wajen Allah sai annabi sallallahu yake da shi ya kai yaro ka sani law anna al umma wa'lam anna al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in kataba Allah lak yace ya kai yaro ka sani da al umma za ta hadu saboda ta amfanar da kai ba ta iya amfanar da kai da wani abu sai abinda Allah ta'ala ya riga ya kaddara ma sanan da al umma za ta hadu kokarin ta cutar da kai ba ta iya cutar da kai sai ga abin da Allah ta'ala ya riga ya kaddara maka daman zai same ka sai annabi ya ce da shi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf alqalami da aka yi rubutu an dauke shi takaddar da aka yi rubutu kuma ta bushe nan kun ga duka annabi sallallahu yana bawa tauhidi muhimmanci shi yasa zama da ya gabata muka ce daga cikin muhimmancin tauhidi ga rayuwar musulmi shine na farko mun ce aikin bawa baya zama karbabbe a wajen ubangiji sai bawan ya zama mai mai tauhidi abu na biyu mun ce da shi mutum yake kare jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa ƙarƙashin wannan muka ce masu kidnafin su ji tsoron Allah cewar jinin musulmi mai sha la ilaha illallah haramun ne dukiyar musulmi mai sha la ilaha illallah haramun ne mutuncin musulmi wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah haramun ne kuskure ne kun ce la ilaha illallah ni ma na ce la ilaha illallah kuma ku yi ta'addanci ga mutuncina ko dukiyata ko iyalina don haka wannan abin da suke ba addini ba ne abu na biyu mun yi cewa da tauhidi ne kana al'umma zai haɗu al-muslimu akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne ƙarƙashin inuwa ta tauhidi ne kan al'umma zai zama guda ɗaya mun ji cewar kuma da tauhidi ne za mu samu aminci da zaman lafiya tauhidi shi yake wanzarwa al'umma zaman lafiya saboda Allah ya alkawari zai ba mu tamkini a bayan ƙasa da sharaɗi cewar ya abuduna lillahi shiriku na bi shai'a idan an samu bauta an samu gujewa shirka to Allah ya alkawarin zai amintar da al'umma abu na gaba mun ji cewar da tauhidi ne al'umma za ta samu shirya saboda Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sannan mun ji cewa da tauhidi ne mutum zai rabauta a nan duniya da lahira kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qad aflaha almu'minun sannan mun ji cewa da tauhidi ne mutum za a yi masa bishara lokacin da aka zo karbar ransa Allah yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Imam Ash-Shawkani karkashin tafsirin wannan aya yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wadanda suka ce ubangijinmu shine Allah ma'ana wahdahu la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya thumma istaqamu sannan suka tsayu akan haka din yace ai thumma istaqamu ala tauhidi sannan suka tsayu akan kadaita Allah ba sa shirka da shi to sune idan sun zo mutuwa ta tanazzalu alaihimul malaika mala'iku na rahama za su sako zuwa gare su suna musu bishara cewar Allah takhafu wala tahzanu kada ku ji tsoron bayanku kada ku ji tsoron abin da za ku je ku tarar sannan kada ku yi bakin ciki da wato ainihin ga bayanku sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan za su musu bishara da aljanna Allah ta'ala ya sanya mu cikin su sannan da tauhidi ne bayan mutum an masa bishara lokacin mutuwa idan an sanya shi a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'iku guda biyu marasa daɗin kallo da za su zo mutum a cikin kabari ɗayansu ana ce da shi munkar ɗaya na ke halittarsu ba ta da daɗin kallo a lokacin cikin firgici za su tambayi mutum cewar man rabbuk ma dinuk ma za ta ƙulu fi hadar da zai bu'i tafikun tambaya uku ce waya ubangijinka me addininka me za ka ce dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ba wanda zai iya tabbatuwa sai wanda allah ya tabbatar da shi waɗanda Allah yake tabbatarwa su ne masu tauhidi shi ne faɗin Allah yi zabbitun lahun lalina amanu bil ƙaunin sabitin fil hayatun duniya wa fil akhira Allah yana tabbatar da masu tauhidi da tabbatacciyar magana ita ce la'aila Allah a nan rayuwar duniya haka a lahira Allah ta'ala ka ba mu sabati sannan mun ji cewar tauhidi yana nauye ma'aunin bawa ranar alkiyama mun ji hadithin da yawanci ina son ambaton hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutum bawa da fayil tara na laifi za a zo masa da shi a ce da shi ya duba wannan fayil 99 kowanne annabi ya ce maddul basal tsawon kallon ido ya duba ya ga akwai wani abu da mala'iku suka shigar masa wanda ba shi ya aikata ba idan ya gani zai ce komi shi ya aikata Allah ya ce da shi kana da uzuri zai ce ba shi da uzuri akwai wani aiki na kwarai da kake ga za ka kawo ai maka a haɗa shi da wannan a gani ko za ka tsira ya ce ba ya tunani Allah ya ce kana da wani aikin da kake da shi a wajenmu kuma ba za a zalunce ka ba sai a zo da takarda karama cikinta akwai kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi ya ce sai a sanya waɗannan fayil 99 kowanne tsawon kallon ido a gefe guda sai a sanya wannan takarda karama a gefe guda sai wannan kalmar tauhidin sai ta jirinjayi waɗannan munanan ayyukan gaba ɗaya Allah kuma ya ce fa amma man faqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun sannan mun ji cewa da tauhidi ne mutum yake samun gafarar wato ubangiji ta'ala sannan mun cewa da tauhidi ne mutum yake samun ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mushriki ba zai samu ceton annabi ba sallallahu alaihi wa sallam sannan karkashin inuwar tauhidi ne mutum zai kubuta ranar alkiyama akan saradi gadar da bayan da za ka tafi aljanna sai ka bi mi sai ka bi ta kanta ka ketara ta to ba yanda za a yi mutum ya ƙetara wannan gada sai ya zamo mai tauhidi ya zamo la'ilaha illallah ɗinsa babu gaure a ciki mun da cewar abu na ƙarshe da tauhidi ne mutum zai wato ainihin rabauta da aljanna Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayansa waɗanda za su rabauta da aljanna insha Allah ta'ala ci gaba a shimfiɗan darussa mu kafin wani satin mu fara karatun littafin da za mu fara yau za mu yi magana akan kishiyar tauhidi shine me shirka tauhidi kadai ta Allah shirka kuma tarayya da Allah a cikin bauta yanzu kuma al'ummar mu duk wanda ya kalle ta saboda jahilci za ku ga shirka tana mamayar ta a hankali an gane za ku ga matasa ana raba su da ubangiji ana hada su da wasu waɗanda sun mutu shekaru da yawa kuma suka mutu an raba su da rayayyen da baya mutuwa shine wa shine Allah malamai suke cewa shirka shine tarayya da Allah a cikin bauta wanda idan muka ga ayoyi da yawa alqur'ani Allah yana umartan mu da mu bauta masa shi kadai kuma kada mu shirka da shi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a Allah ta'ala ya ce ku bauta mun kada mi ku shirka da ni wai za kana mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah an gane Allah ya ce kada ku bauta kowa sai shi kuma kada ku shirka da shi malamai kuma suke cewa shirka ta kasu kashi biyu akwai shirka babba akwai shirka karama shirka babba shine yin tarayya da Allah a cikin bauta a cikin abin da Allah ta'ala yake banta da shi kaman ka ce wani Allah ma yana kashewa yana rayawa wannan shirka ne babba kaman mutum ya riki wani Allah a matsayin abin bauta kamar mutum ya riki wani Allah yana neman taimakonsa kamar mutum ya riki wani Allah ya ji cewar mi shi yake amfanarwa ko yake cutarwa duk wannan babbar shirka ne kuma tana fitar da mutum ga addinin musulunci malamai suka ce akwai karamar shirka kuma kamar riya riya shirka ne amma kuma ba ta fitar da mutum mai a addinin musulunci wannan kenan ƙarƙashin wannan malamai suke cewa shirka tana daga cikin abubuwa da annabi ya lissafa masu halakarwa annabi sallallahu ya ce ku ne sanci abubuwa guda biyar da suke kaiwa mutum zuwa ga halaka abu na farko yace shirka ga Allah da Allah sannan shirka tana daga cikin abubuwa na gaba da Allah ya haramta cikin aya ta cikin suratul an'am Allah ya ce kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a kace ku zo na karanta muku abinda Allah ya haramta muku abu na farko shine kada ku shirka da Allah sannan shirka ita ce zunubi mafi girma an tambayi annabi sallallahu wani zunubi yafi girma annabi sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shine ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halice ka wannan mu shine aqidan duk wani musulmi mai tauhidi shawar wanda yake halitta shine wa shine Allah sabani yanzu aka ji wani dan wiwi kawai ya shiga studio ya ce shehunsa shi yake kashe shi yake rawa shi yake halitta kaga wannan kansa baya saiti an gane ko kansa baya saiti wannan ba shi da lafiya wanda yake halitta shine wa Allah wanda yake kashewa shine wa Allah wanda yake rayawa shine wa Allah wanda yake iya amfanarwa ko za cuta ta samu to wannan duk shine Allah sannan shirka zalunci ne mafi girma shi yasa luqman yayi wasiya ga ɗansa cewa ya bunayya la tushrik billah sai yace da shi inna shirka la zulmun azim yace ya kai dana kada ka kuskura kai shirka da Allah yace domin shirka zalunci ne mafi girma annabi sallallahu kuma yace me kuki yayi zalunci domin zalunci dufai ne ranan alqiyama wannan shirkar malamai suke cewa musamman babbar shirka tana da hatsari ga yinta da kuma al'ummar da ake yinta. Hatsarinta na farko shine duk wanda yake yinta ya mutu bai tuba ba, to Allah ta'ala baya taɓa gafarta masa. Inna rabbaka wasi'ul maghfira Ubangijinka mai yalwar gafara ce, amma fa gafararsa ba ta samun wanda yake shirka da Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a gurare biyu alkur'ani kuma duka a cikin suratul nisa Allah ya ce lalle Allah baya gafartawa idan an yi shirka da shi amma abin da ya waninci shirka fa yana gafartawa wanda ya so da mutum zai kashe rai malala gashin tinki amma bai yi shirka da Allah ban ya so Allah zai iya gafarta masa shi wancan da aka zo masa da fayil 99 din na laifuka me yasa ya tsira saboda ya la ilaha illallah din sa lafiyar ta kalau kawai laifuka ne na ɗan adam amma baya wasa da tauhidinsa to amma in dai mutum yana shirka yana wasa da tauhidi to in ya haɗu da ubangiji to ba zai samu gafarar zunubai ba abu na gaba shine shirka tana rusa ayyukan bawa duk ayyukan da bawa zai na gargari ya gina masallatayya ya je aikin hajji yana zakka yana ya gina gidan marayu duk wannan abin da zai to in dai da shirka Allah zai masa sakayya ne a duniya amma in je lahira ba zai samu ladan ba sannan duk wanda ya karanta ayoyin cikin suratul an'am wacce take nuni cewa shirka tana rusa ayyuka to shirka za ta bashi tsoro Allah sai da ya lissafo annabawansa manya manya so annabi Ibrahim annabi Zakariya annabi Ayyub annabi Yunus annabi Yusuf dukka sai Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun duk aikin da annabawa dinnan suke su annabi Dawud da yake azumi yau gobe ya sha jibi ya azumi gata ya sha haka yake yi da yake bacci farkon dare ya tashi karsan sa ya sallah duk wannan Allah ya ce irinsa irinsa da sauran annabawa da za su yi shirka da waɗannan ayyukan nasu sun rushe gaba ɗaya sannan Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin wannan ayar Allah annabi da ɗaya ba zai shirka ba amma abinda Bahaushe yake cewa ne wai ana tauna mene tsakuwa ne ko dan ayami ta ji tsoro to sai Allah ya ce da annabinsa mun yi wahayi gare ka kafin kai waɗanda suka zo annabawa mun musu wahayin cewar wallahi da za ka yi shirka da ayyukanka sun ɓaci da kuma ka zamo cikin taɓaɓɓu da mu ake duk ayyukan da za ka yi na gargari da za a samu shirka da za a samu cewar ka zamo kana da aƙida shehunka ma Allah ne to da duk ayyukanka na gargari sun riga sun bi sun ɓaci duk zaman da za a baka carbi a ce kai salati dubu kai la haula miliyan kai kaza duk wannan ba za su amfanar da kai ba matukar akwai me akwai shirka dan haka shirka tana rusa ayyuka na bawa sannan shirka tana hana mutum ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kun sani ranar alkiyama wanda zai fara ceto shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsanani zai yi tsanani wuya za ta yi wuya zafi yau an yi zafi amma ba za ka kwatanta shi da zafin da za a shiga ranar alkiyama ba domin zafi ranar alkiyama akwai wanda gumi gwiwa kunkumi kirji wani annabi ya ce linzami gumi zai masa har ina ɗinsa kenan ya iso bakinsa to a wannan yini fa za mu zo wajen annabi sallallahu bayan mun je wajen annabi adam annabi nuh annabi musa isa ibrahim mun ce su yi ceto yanzu a yi hisabi kowa ya ce nafsi nafsi annabi in mun je cewar ceto muke so kai zai ce ana laha ni ne nake da wannan ceton a wannan yini annabi sallallahu sai ya ceto ceto na zai samu kowa banda wanda ya mutu yana shirka li kulli nabiyin da'watun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyin da'wata wa in ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا annabi sassana ce kowane annabi yana da karɓaɓɓiyar addu'a sannan kowane annabi ya gaggauta da wannan addu'a ya yi ta a nan duniya annabi ya ce na bar addu'a ta sai ranar alkiyama sai ce insha Allahu za ta samu kowa cikin al'ummata matuƙar ya mutu baya shirka da Allah kenan wanda ya mutu yana shirka da Allah ba zai samu ceto ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin takaicin daman sai mutum ya ce maka ai shehun ya masa alƙawari zai cece shi don haka akwai waɗanda za ku ji suna cewa in ka bi ɗariƙa su an so ba so ba sai sun kai ka aljanna wani ya ruɗe su waɗannan ba su san ranar alkiyama ba shi yasa suke faɗan haka ranar alkiyama yawmun azim alal kafirina ghairu yasir fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bi ranar da za ka ga yaro ya yi furfura ranar saboda firgicin tashin alkiyama wataron nasa sukara wa mahun bi sukara walakin na azabar lahi shadid ranar da Allah ya kira ta inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgizar ranar alkiyama ba abu ne mai sauki ba Allah ya ce abu ne mai girma ranar da zaka ga mutane suna maye ba maye suke na sun sha abu mai bugarwa ba zunzurutun firgici ne na tashin alkiyama kusan ko mu aka yi ninkin zafin yau da aka yi guda biyar za a yi maye ko ba za a yi ba to rana alkiyama ina ka ga irin zafin da alkiyama take da shi wannan zai sa mutane su fita a hayyacinsu bayan sun sha abin maye ba to a wannan yini fa shine wani zai ce maka ka kwantar da hankali kawai rana alkiyama zai cece ka la ka tayar da hankalinka saboda kai aikin da za ka tsira kai aiki na gargadi da zai tseratar da kai wallahi duk wanda ya ce ka kwantar da hankalinka in an je lahira ba za ka magan shi ba domin Allah ya kira yinin yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani sai ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni a wannan yini makusantanka ma na kusa sune iyaye uwa uba da duk wani dan uwa za ka guje masa kowa ranar ta kansa yake mujirimi fa ranar alkiyama in ya ga tashin hankalinta ya ga firgicinta Allah ya ce ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a mujrimi ban ya ga tashin hankalin alkiyama to a lokacin ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani ya kwamace ba da fansar ƴaƴansa gaba ɗaya shi ya kubuta idan aka ki karba wa ummihi wa abi haka ne ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani an gane kuwa sannan Allah ta'ala ya ce zai ce ƴan uwansa daga ƙarshe duk an yi karba wa man fil ardi jami'a zai ce to shi yanzu zai iya bada mutanen duniya gaba ɗaya kubuta to yanzu wai wannan yinin ne wani zai ce maka in ka bi ɗariƙarsa ka kwantar da hankali ko da tsiya-tsiya da ƙarfi zai ja ka aljanna kaga bai ma san bai san firgicin mami ranar tashin alƙiyama ba law alima al'anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu laqad khuliqu li amrin law ra'atu uyunu qulubihim tahu wa hamu mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa tawbikhun wa ahwalun 'idhamu ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام wani mai hikima yake cewa wallahi da mutane sun san firgicin rana alkiyama ko lama haja'u wa namu da wallahi ka sa musu daki da AC da katifa mai laushi ba za su iya kwanciya su bacci ba saboda firgicin tashin alkiyama mutane ko mutuwaye yake cewa laqad khuliqu li amrin wato an halitta su da wani al'amari zai same shi law ra'atu uyunu qulubihim tahu wa hamu da idanuwansu sun ga tashin hankalin ko da sun rude mamatun thumma qabrun thumma hashrun mutuwa ne fa sannan kwanciyar kabari sannan a tayar da su ranar alkiyama mamatun summa qabrun summa ashrun wa tawbihun ga idan baka yi aiki mai kyau ba zaka walakanta wa ahwalun izamu ga kuma tashin hankali manya manya dan haka da ya ku yan uwa musulmai mu dawo gabar da muke magana akai shine shirka tana sa mutum ba zai samu ceto na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam abu na gaba daga cikin hatsarin shirka shine tana haramtawa al'umma samun aminci da nutsuwa duk al'umma da shirka ta yaɗu a cikinta to ba za a samu nutsuwa da aminci a ciki ba ba za a taɓa samu ba aminci kuma ko na ɗaiɗaikunsu ko na gama garinsu yanzu mu ɗau misali idan kaga an yawaita sace yara ana yanke musu kawuna me yake janyewa shirka wani boka ne ɗai kawai zai na fatawar cewar ana kawo masa jarirai shikenan daga yaro ya fita sai a rasa shi kun ga wannan ma yana gusarwa al'umma aminci yaronka in ya fita a gida baka da amincin zai dawo to haka babban aminci ma na al'umma ta samu nutsuwa ana samun sani a inuwar tauhidi abu na gaba shine shirka tana haramta mutum samun aljanna Allah ta'ala ya ce innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna lalle da sha'ani yake duk wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna wallahi duk wanda ya riki wani Allah a matsayin abin bauta a matsayin mai iya cutarwa ko mai iya amfanarwa ko mai iya azartawa ko mai iya duk wani abu da yake jingina masa wanda Allah ne yake ko wallahi wannan shine shirka kuma Allah ya ce duk wanda ya mutu yana wannan shirkar ya sa ba zai samu aljanna ba sannan gaba ta gaba shine shirka tana kai mutum ya shiga wuta kuma ya dawoma a ciki innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama sai yace khalidina fiha Allah yace waɗanda suka kafirta daga mazuwa littafi da mushrikai kuma Allah yace suna cikin wutar jahannama kuma za su dawama ci sannan akwai uwa musulmai wanda yake kallon al'umma mu zai ga shirka tana yaduwa zai ce to me ya janyo sabuba ne guda uku zan faɗa mana su sababi na farko shine jahilci mutum ya jahilci hakikalin wanda ya halicce shi ya jayyace hakikanin wanda yake azarta shi da arziki iri-iri arzikin lafiya hankali numfashi iyalai aminci duk wannan arziki ne to mutum ya jayyaci wannan shi yasa yake shirka shi yasa kissar annabi Musa da mutanen shi lokacin da annabi Musa yake tafiya da mutanensa sun bayan sun tsallaka teku sai mutanensa suka ga wasu sun dukufa suna bauta gumaka sai suka ce da annabi Musa ka sanya mana ij'al lana ilahan kama lahum aliha cikin suratul a'raf wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana qalu ya musa ij'al lana ilahan كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين Allah ya ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahr Allah ya ce mun tsallakar da bani Isra'ila teku fa ataw ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum sai suka je suka samu wasu mutane sun dukuba wa gumakansu suna zabauta musu sai suka ce ya Musa ja'alana ilahan ya Musa sanya mana wani abin bauta kama lahum aliha kamar yadda suke da abin bauta malamai suka ce abin da suke nufi ka sanya mana wasu da zamu na kafin kafa da su zuwa ga Allah kamar yadda wannan suke yi kenan mu ma shine yanzu mutum ya ji kai bai sai ya je wajen Allah ba sai ta hannun wani wannan shine shirka la idza sa'alta fas'alillah haka annabi yace sannan Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun sai yace ujibu da'watad da'i idza da'an shi Allah ba irin mutum bane sai da protocol yanzu ka girma sai kai sakatare sai kai kaza wanda ba a sa aka tabi gurin ka kai tsaye ba Allah ba haka yake ba Allah kawai ya ce ud'uni stajib lakum kawai ku roke ni kai tsaye ba wani kamun kafa zuwa wajen Allah karkashin wannan dai sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun fadin cewa na sanya muku wani abun bauta da za ku na kamun kafa zuwa ga Allah zuwa da wani abun bautar ya sanya ku jahilai ne kun jahilci girman ubangiji sai ya ce a ghayra allahi abghikum ilaha qala sai ya ce inna ha'u la mutabbaru ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'mal wannan ai abin da suke bautawa halakakke ne sannan batacce ne sai ya ce a ghayra allahi abghikum ilaha yanzu wannan Allah kuke nema in sanya muku abun bauta wa huwa faddalakum 'ala al'alamin alhali Allah ya fifita ku akan mutane na zamanin kun ga kenan sai annabi Musa ya jefe su da me da jahilci to abu na farko da yake sa al'umma jahilci ya watsu a cikinta shine al'umma shirka ta yadu a cikinsa ta shine mi jahilci wallahi banda jahilci ba yanda za a asa ka je kamar na hoton shehu ka sa shi a kirjinka rigarka bes ta ciki an yi hotonsa motarka akwai a jiki gidanka kaman wallahi wannan duk jahilci ya janyo domin wanda ya manna wannan yana jin wata aƙidar wannan kamar yana iya amfanarwa ne ko yana cutarwa alhali ba wanda yake iya amfanarwa ko ya sa cuta ta samu bawa sai wa sai Allah amma duk wanda na taba ganin wani yana tallan talle yake tallan a wheelbarrow ba zan tuna me yake talla ba sai na gaya mana wata shehu sa auyansa sai na ce wannan fa sai ya ce maganin miyagu ne wai wannan abu maganin miyagu ne kun ga wannan shine shirka falaki da nasu za ka yi da uzu bi kalimatin laye ta mati min kulle shaitanin wa hamma wa min kulle ainihin lama kai bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samil alim kai atil kursi kai kudu wa falaki nasu ka gama da wani mungu kai rike suratul baqara annabi yace rike ta akwai albarka sannan bokaye ma ba sa iyawa da bakara da wanda ya rike bakara amma wannan in ka rike shi wallahi ba zai iya amfanar da kai ba ko ya cutar da kai don haka da jahilci shine abin da yake taimaka wajen yaduwar shirka a cikin me a cikin al'umma shi yasa duk wanda zaka ga yana rataye rataye nan zaka same shi ba arabi ba boko dan ko dan boko ba zai rataya maka ba wanda ya kwankwadi boko yayi digiri ya masa sai PhD wallahi ba zai taba rataya maka hoton wani abun a wuyarsa ba kun ga boko ma kenan ina kuma wanda ya san Allah ya san addini abu na biyu da yake taimaka wajen yaduwar shirka shine al-ghulu fi mahabbati salihin wuce gona da iri akan soyayyar mutanen kwarai jama'a duk yanda mutum ya kai da nagarta to akwai wani gurbi da ake ajiye shi shine gurbi na bawa baya wucewa ya tafi matsayin Allah domin shi yasa annabi ya ce kada kuna kambama ni irin yanda kiristoci suka kambama Isa dan Maryama maimakon su bar shi a bawa suka ce mi Allah ne kuma dan Allah ne kenan mu ma wannan abu ya taimaka wajen yaduwar shirka a cikin al'umma ku kaddara duk shehunan nan mutanen kirki ne duk ku kaddara haka a kaddara ma mu mun yarda mutanen kirki ne to Allah ya ce a bauta musu annabi ya ce a bauta musu mutumin kirki sansa ake yi a masa addu'a shi yasa a tahiya muke addu'a assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ba shikenan ba aminci ya tabbata gare mu ya tabbata ga mutanen kirki wanda suka gabace mu ai shikenan to idan mutanen kirki ne a tahiya sama da sau goma ayi ne muna musu addu'a ta isar amma shikenan sai mu bauta musu sai mu rike su abun bauta to alghulu fi mahabbati salihin wuce gona da iri a mutanen kirki ya taimaka shi yasa da waddan da suwa'an da ya gusa da ya uka da nasara din nan na faɗa mana wancan satin abla dan abbas ya ce duk mutanen kirki ne da suka mutu shikenan sai waɗanda jikokin da suka zo jikokin su sai suka rike su ababen bauta gaba ta uku kuma na ƙarshe abin da ya taimaka wajen yaduwar shirka a cikin al'umma shine at-taqlidul a'malil aba cewar wajadina aba ana kazalika yaf'aluna su ce gidanmu mu haka muka samu iyamu da kakanninmu suna yi wannan kuwa tun zamanin annabi Ibrahim daga cikin abin da ya taimaka wajen yaduwar shirka kenan Allah ya ce wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin annabi Ibrahim ya ce waɗannan gumakan fa da kuke bauta suka ce iya da kakanni muka samu suke shikenan kawai shi yasa lokacin da yace da su Allah ya ba mu kissa cikin sautin shu'ara wa tlu alaihim naba ibrahim iz qala li abihi wa qaumi ma ta'budun Allah ya ce karanta musu wato ainihin wa tlu alaihim naba ibrahim labanin ibrahim iz qala li abihi wa qaumi ma ta'budun yayin da yace da mutanen sa mi mi kuke bautawa ne iz qala li abihi wa qaumi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin suka ce gumakan nan muke bauta muke dukuba mai ta bauta musu sai ce qal afara'aytum ma kuntum ta'budun ko kuma qalu wato watlu alayhim na bayi bana bil qala li abayhim qaumi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu la'akim sai ce da su hal yasma'unakum id tad'un gunkin nan idan kun tsaya kuna roƙon shi suna ji aw yanfa'unakum aw yadurrun suna iya amfanar da ku in kuna bauta musu in kuma kun daina bauta musu suna iya cutar da ku qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun suka ce a a ba su iya yin duk abin da ka faɗa din amma mu iyayenmu da kakannin mu kaga suna yi shikenan kenan su ma yanzu duk wanda suke bauta wannan Allah duk wanda suka riki shehunan su a matsayin abin bauta ka tambaye su yanzu ni da bana bauta musu za su tutar da ni ku da kuke bauta musu suna amfanar da ku me yasa suke kuke talauci irin yanda muke yi ba sa iya azarta ku kuma ku rike su abin bauta me yasa kake yawo da kafa da silibas ɗinka ya fashe me yasa rigunan ka duk sun mutu waɗannan suna amfanarwa su baka kuɗi mana su baka arziki me yasa kake shan wahala a rayuwa ka ce su yaye maka mana kenan duk ba su iya yi sai su ce maka wajen na aba na kazalika yaf'alu iya abin da za su iya ce maka kenan ai haka muka ga ana yi a gidanmu addini kuma ba dan naga ana yi a gidanmu bane addini dan qala Allahu qala rasuluhu ne Allah ya ce annabi ya ce na haka babu cewar ka ce ai na taso na ga ana yi a gidanmu haka zan yi a'a ya Allah ya ce ayi ya manzo Allah sallallahu ya ce ai wannan shine addini ya kuyan wa musulmai waɗannan sune abubuwan da suka taimaka wajen yaduwar shirka a cikin al'umma jahilci wato makauniyar soyayya ga mutanen kirki cewar mun ga iyaye da kakanni suna yi karkashin wannan kenan al'umma ta tashi da karatu sannan ta yi watsi da wuce gona da iri a mutanen kirki Allah ce la taghlu fi dinikum kada kuna yin guluwi a addininku mutumin kirki mutumin kirki ne Allah ya kara masa nagarta amma ba shi da wani haƙƙi na bauta an gane sannan kuma cewar mun samu iyaye da kakanni suna yi ba dalili bane a'a wannan abun daidai suke ka ci gaba ba daidai bane ajiye musu ka dauki daidai in ba haka ba annabi Ibrahim ya ga iyayensa suna yi bautar gumaka kawai sai bauta gunki ba a kan daidai suke ba annabi masu sallam ya ga mutanensa suna yi tsirara suke haihuwar wasu suna tsawafi a kaba shi kenan sai haka bai yi ba ba zai yi ba an gane allah ta'ala ya tsare mu daga barin shirka insha allahu ta'ala daga wani satin za mu fara karatu na littafin da muka sa littafin da muka sa kuma shine al'usulul salasa na babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala mishi rama shi ma littafi ne shimfiɗa akan abin da ya shafi tauhidi insha allahu ta'ala kuma za mu yi dogon numfashi akan abin da ya shafi tauhidi kafin daga baya a sanya wasu karatu na daban insha Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya rayar da mu akan tauhidi ya sa mu mutu akan tauhidi ya sanya wannan karatu na mu ikhlasi Allah ta'ala kuma ya sanya mana a mizani ya kuma sanya mana albarka da duk wanda suke wato ainihin daukar nauyin gudanar da wannan masallaci اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم فرج همنا وهم المهمومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض الدين عنا وعد المدينين واشف مرضانا وارحم موتانا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله
اللهم آمين